lami fil af'ali saboda muna tafiya ba ta sarifi tasirifi to a ilimi uwa ne a yanda aka faɗa cewa shi tasirifi uwa ne na dukkan ilimi to a ko tafiya ba za ta yi a ce ba uwa ba ba za ta yi a tafiya ba uwa ba shi yasa insha Allah ta'ala a maimakon sa za mu sa lami fil af'ali kuma abin ƙauna abin fata shine mu ƙara himma a kai musamman ita lami fil af'ali tasirifi ilimi ne muhimmi wanda yanda za mu ji a ita lami fil af'alin wanda yake ya san shi ya san abu mai girma na lugar shi yasa ya haɗa biyu ya haɗa tasirin ya haɗa lugar ita kanta shi yasa lallai ne mu ƙara himma duk da cewa baitocin dai lanet al'afalin sun haura ɗari amma da kaɗan ne tun da ɗari ko da sha hudu ne bai fi da sha hudu ba shi yasa Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaƙa da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu gane wa Allah ya saka mana gabatan mu Allah ya yi mana duk kunci Allah ya sauka mana da albarkunsa da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah بجيره بدلا حمدا يبلغ من روانه الأمل الحمد لله لا أبجيره بدلا حمدا يبلغ من روانه الأمل الحمد لله لا أبجيره بدلا حمدا يبلغ من روانه الأمل الحمد لله لا أبجيره بدلا حمدا يبلغ من روانه الأمل الحمد لله لا أبجيره بدلا حمدا يبلغ من روانه الأمل الحمد لله لا أبجيره بدلا حمدا يبلغ من روانه الأمل أسمي جبادكم الحمد لله wato wato ibn malik allah ya da shi allah kara masa rahama ya fara wannan kawo magana akan tasriful asma'i a cikin ta ba saboda ita wannan lamiyar ta yayi ta ne kamar ta zamo cikawa ga alfiyarsa ta nahau alfiya ta nahau ya kawo bayani mai yawa game da tasriful asma'i amma bai kawo tasriful af'ali ba to shi yasa sai ya ga ya dace akan cewa yi wani kasida wadda take gajera ba mai tsawo ba wadda za ta kunshi tasriful afalin shine wannan kasidar wanda ainihin gundarinta ainihin gundarinta din ba ta fi ɗari ko da biyu ko da uku ba abinda ya sa ta kai ɗari da wajen goma sha hudu saboda wannan mukaddamar da kuma can cikawar da ya wadda cikawar ya kai waje ya kawo wajen baiti shida ko biyar ko to anan kuma gashi ya kawo mukaddamar ita ma wajen baiti hudu ce ko to shi yasa ta kai baiti ɗari da goma sha hudu shi ibn malik yanda muka sani mafi yawan malamai dai sun tafkan cewa an haife shi hijira na da shekara ɗari shida yi wa fati hijira na da shekara ɗari shida da saba'in da biyu ɗari shida da saba'in da biyu shi yasa ya rayu a duniya shekara shekaru saba'in da biyu ne kuma shi asali mutumin ondulus ne mutumin jayyan ne cikin ƙasar ondulus amma a ƙarshen rayuwarsa mafi ya zauna ne a dimishka a nan ya mutu har yanzu a nan kabarinsa yake har yanzu kabarinsa yana nan a dimishka to ya ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga allah la abge bihi badala alhali ni dinnan da nake yabo ga allah ba na neman musaya da wannan yaban da nake ga allah ba wani abin da za a bani a maimakon yaban da zan yi ga allah ba za a ban wani abu ya hana ni yaban allah ba ko kuma na neman musaya da shi ubangiji subhanahu wataala ba wani abu da zan gani in ce zan riko da shi in kyale Allah ko yaushe Allah shine nake riko da shi shine abin riko na shine abin dogara ta hamdan yabo yuballigu min rirwanihi al'amala da zai isar da ni abin da nake buri daga samun yardarsa yabo ko da zai isar da ni abin da nake buri daga samun yardar ubangiji subhanahu wataala wato wannan la abgi bihi badalan jumla ce wadda take haliya sai yasa mahallin nasba take hala kauni la abji bihi badala wannan kuma hamdan da mafuli ne mudlaki yuballigu min ruwanihil amala shi wannan jumlar wato ta zauna a tun hamdan ne ta zauna a tun hamdan ne shi yasa a mahallin nasba take to wannan baitin kenan wanda da shi ya bude ya shi ya bude shi da yaban Allah da fatan cewa wannan yaban zai sa ya riski duk abin da yake buri na daga samun yadda Allah to mu duma muna roƙon Allah ya sa mu samu duk abin da muke buri na daga samun yadda Allah da duk abin da muke buri na daga fahimtar ilimi na albarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu sake maimaita bai على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفرلا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفرلا ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفرلاء ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفرلاء yace sun salatu bayan yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma yin salati ala khairil wara bisa fiyayyen talikai shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa ala sadatina salati kuma ya tabbata ga shagabanninmu ibn malik wato malami ne wanda yake ya yi ilimai da yawa shi yasa kaga san ma ba wai annabi ma sallallahu alaihi wasallam a ce masa shugaba iyalin sa ma da saban sa ai shugabanni ne ko eh ba kamar wasu wanda sun kace ma ala sayyidina muhammadin sai sai do Allah ka dauke wai sayyidina din ba gashi shi cewa ma ba ma shi ba ai iyalin sa ma gaba daya da sahabban sa gaba daya kowanne a cikin su ai shugaba ne eh wa ala sadatina salatin kuma ya tabbata ga shagabanninmu alihi su ne iyalin annabi sallallahu alaihi wasallama wa sahabihi da sahabbansa alfurala wanda suke mafifita wanda suke mafifita furala'i ne saboda larurar waka sai ya shafe alhamza irin wannan shine aka ce kasarul mamdudi kasarul mamdudi ba shi ɗayan malaman na sun ce ya halatta aka san haka shine a yi maddin makasuri shine aka yi sabani a kai wa kasaru zilmaddin iraran mujma'u alaihi wal aksu bi hulfin ya kawo yana shi ibn malik din yake faɗa a cikin alfiyarsa wa kasaru zilmaddin iraran mujma'u alaihi wal aksu bi hulfin ya kawo to wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi من يهكم تصرفه يهز من اللغة الأبواب والسبل وبعد فالبيل من يهكم تصرفه يهز من اللغة الأبواب والسبل وبعد فالفعل من يهكم تصرفه يهوز من اللغة الأبواب والسبل وبعد فالفعل من يهكم تصرفه يهوز من اللغة الأبواب والسبل وبعد فالفعل من يهكم تصرفه يهوز من اللغة الأبواب والسبل وبعد فالفعل من يهكم تصرفه يهوز من اللغة الأبواب والسبل يا سيني قبائلكم bayan abin da ya gabata falfilu shi fi'ili man yuhkim tasarrufahu wanda ya iya sarrafa shi wanda duk yake ya iya sarrafa fi'ili ya zama da an faɗa masa fi'ili zai ce ai ga yanda ko za a iya kawo muradinsa ko amrinsa ko sunan fa'ilinsa ko sunan maf'uli ko sunan makani ko sunan zamani ko sunan ala daga gare shi in wanda haka zai yi ne to wanda duk yake ya iya haka ya huzminan luggatil abuwa ba zai tarar da babobi da yawa na lugga wasu bula da tafarkuna yanda baharak yake faɗa a sharhi yake cewa akwai wanda yake ya san wani abu na daga lugga amma bai san tasirifi ba wannan ba cikakke bane akwai wanda yake ya san tasirifin amma dan kaɗan ya sani yanda bai san inda zai aiwatar da tasirifin nasa ba shi ma dai wannan da dama dama amma dai bai kai ba akwai wanda yake ya haɗa duka biyu to wannan shine wanda sai ya juya larabci yanda ya ga dama sai ya juya larabci yanda ya ga dama dole a yi masa jinjina akalla masalan shi baharak a sharhinsa da ya na lamiyan nan sai da ya kawo fi'ilai fiye da dubu biyu ya ce wanda yake ya san fi'ilan nan dubu biyu ya san ma'anarsu to abin da zai tsere masa a lugga ba iyakarsu ba kenan a lugar larabci wannan fi'ilan dubu biyu da wani abu da ya kawo ba iyakarsu ba kenan amma wanda ya san su abin da ya tsere masa ɗan kaɗan ne abin da ya tsere masa ɗan kaɗan ne shi ɗin ma an yi amfani da wanda yake da su sai ya iya riska da gaggawa sai ya iya riskar su riskar haka da gaggawa shi yasa shi tasrifin fi'ili yake da muhimmanci tasrifi duka da na fi'ilin da na suna yana da muhimmanci amma ta wani wajen sai a ga tasrifin fi'ili kamar ya fi muhimmanci ma saboda shi suna mai sauki ne ba ko ina ne ake bukatar a sarrafa shi ba ka san zaidu zaidu din kenan kawai to shi ne zaka bukaci sarrafawa amma misali ka san shariba to kana son ka faɗa cewa a yanzu ne yake sha ko kana nufin ka faɗi cewa nan gaba ne zai sha ko kana buƙatar ka faɗi gurin da ake shan ko da abin da ake shan a cikinsa ko shi kansa mai shan ko abin shan da sauransu duk wannan kaga kana buƙatar ka sanya za ka sarrafa fi'ili inda wannan daga sarrafa fi'ili ne duk za a samu ya shirabu ko ishirab ko sharibu ko mashrubu ko mashrabu ko mishrabo da sauransu ne duk daga sarrafa fi'ili ne ake fidda irin waɗannan shi yasa wanda yake ya iya tasrifin fi'ili zai tarar da kofofi da jumlo da hanyoyi na sanin luggar larabci tasrifin fi'ili muhimmi ne shi yasa kasashe da yawa musamman nan magare wannan kasida da musa yanzu muka fara ta da ita ɗalibi yake farawa so da yawa wajejen murtaniya da sahara zuwa magarib maroko da ɗalibi ya gama karatun ƙur'ani daman wannan littafin shine na ɗaya ko na biyu da za a sa masa a fannin cewa ya san arabiya saboda tasarifi yanda ake faɗa shine uwar kowane ilimi ummul ulumi uwa ne ga kowane ga kowane ilimi uwa ne ga kowa ce ga kowane ilimi shi ilimin tasarifi shi yasa sai dai mu ƙara himma a kansa sai mu sake maimaita baitin namu to sai a yi ƙoƙari tunda magana fi'ili ake daga suratul tini zuwa suratul nasi a fidda kowane fi'ili da yake a kowace sura a ware fi'ili mari fi'ili murari'i fi'ili amri da kuma fi'ili sulasi da wanda yake ba sulasi ba fi'ili sulasi mari fi'ili sulasi murari'i fi'ili sulasi amri sai kuma fi'ili wanda ba sulasi ba wanda yake mari sai fi'ili wanda yake ba sulasi ba wanda yake murari fi'ili sula- wanda yake ba sulasi ba wanda yake amri tun daga suratu tini har zuwa nasi a fidda wannan rahman rahim فهاك نظما مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجمل فهاك نظما مهم مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجمل فهاك نظما مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجمل فهاك نظما مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجمل فهاك نظما مهيدا بالمهم وقد يهوي التفاصيل من يستهرر الجملة أتني قبادة bayan ya faɗa a baya cewa wa ba'adu bayan abin da ya gabata falfi'ilu shi fi'ili man yuhkim tasarrufahu wanda ya iya tasrifinsa ya huzmina lugatil abwaba ya tarar da babobi da yawa daga lugga wa subula ya tarar da hanyoyi da yawa na sanin lugga to sai ce fa haka na rika sheka haka din sunan fi'ili ne amri haka din sunan fi'ili ne amri ha shine asalin sunan wannan kafin harafi ne na hidaba ka din harafi ne na hidaba shi yasa idan mace ce za a ce haki idan da mutum biyu ne za a ce hakuma maza da yawa a ce hakun mata da yawa a ce ha unna hakunna hakunna wannan shi haɗin nan akwai lugga biyu a ciki lugga ta farko ita ce wannan da aka faɗa akan ce kuma ha'a ga namiji ɗaya a ce ha'i ga mace ɗaya a ce ha'uma ga mutum biyu a ce ha'um ga mutane da yawa maza a ce ha'unna ga mata da yawa ita wannan lugga ta biyu da ita ƙur'ani ya zo ha'umu ƙura'u kitabiya ha'umu ba a ce hakun ba inda an bi wannan lugga da aka ce haka sai a ce hakumu ƙura'u kitabiya to amma saboda an bi lugga da ake cewa ha'a ha'i ha'a ha'an ha'uma ha'uma ha'um ha'unna shi yasa aka ce wato ha'kuman ha'umu ƙura'u kitabiya ha'umu ƙura'u kitabiya fa haka nazman na rika sheka wake ka riki wake muhidan wanda yake mai kewayewa ya fil muhimmi da abin da yake ya fi himmantarwa a cikin sanin tasarifi na fi'ili ba cewa aka ya kunshi kome ba amma dai abin da sanin sa yafi muhimmanci to duk ya zo da shi wannan wake bai kunshi kome ba ba dukkan abu ya kunsa ba amma abin da yake ya fi muhimmanci to ya zo da shi wa qad hawi tafasila man yasarirul jumala wanda ya iya halarto da ka'ida zai iya gane tafsilan duk da suke karkashin ka'ida idan ma baka san ya tafsilin karkashin ka'ida yake duka ba ya zama za ka iya kawo ka'ida to ai kenan sai ta nuna ma hanya sai ta nuna ma hanya kamar waje ne ka zo ka tada shi a kulle amma kuma ga kullun tare da kai ne ya rage ba sai ka bude kawai ba ko da ba abu ɗaya yake ba amma kai kamar abu ɗaya yake a wajenka tunda dai ga kullun tare da kai to haka in ka san ka'idoji sai ka iya ɗaukan ka'idojin duk inda ake bukatar a yi amfani da wannan ka'idar kai sai ka gane ya wajen yake an faɗa ma misali duk fa'ala wadda take mura'afa wadda yake muta'addiya murari inta yana zuwa ne ya ulu shikenan in ka san haka da ka ga fa'ala wadda take mura'afa mai ta'adda in dai ba wadda aka togace ba ka san ga yanda zaka kawo murari ba sai lalle an tsaya faɗa ma cewa ai wannan ga yanda murari inta yake ba tunda dai ka san ka'ida ka san ka'ida eh kai ne an faɗa ma misali cewa to duk wanda yake ya samu ya zo da hamsin ya huce wanda bai zo da hamsin ba kai ya huce to kaga dan wane ya zo ba sai ka tsaya tambaya to wane ne ya zo ba a'a mene da me ya zo ya zo da hamsin din ya huce in bai zo da hamsin ba yanda aka faɗa ma ka'ida ya koma kenan ko masala to haka duk inda yake man yastaharirul jumala wanda ya iya kawo ka'ida kad ya hawi tafasila zai iya gane tafsilin duk da yake ya shiga karkashin wannan ka'ida zai iya gane tafsilin duk da ya shiga karkashin wannan ka'ida wanda aka ce masa duk wanda ya alwala duk wanda ya sallah ba alwala sallarsa ta bace to shikenan an ce yayi alwala amma sai da ya bawali sannan ya sallah to ai ba sai ma an tsaya faɗin wannan me hukuncin ba ai ya shiga cikin cewa tunda dai an san bawali ya warware alwala ashe kenan sallar babu ita in an san ka'ida to duk wani abu da zai iya shiga karkashin ka'ida sai ya zamo an gane shi da sauki zai zamo za a iya gane shi da sauki ba sai an tsaya tafsilin ba to wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi ne na gine-ginen fi'ili wanda yake a cikinsa ba harafi na daɗe shi fi'ili iri biyu ne akwai mujarradi akwai mazidi mujarradi shine baki daya harufansa ba wanda yake karawa akai daman asali ne kowanne a ciki mazidi ko shine wanda yake an kara wani abu to shi mujarradin iri biyu ne kawai iri biyu ne daga wanda yake sulasi sai wanda yake ruba'i shine yace بفعل الاس- بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل bi- fa'ula na ƙarshen na farkon fa'ala ne na farkon fa'ala ne eh, na ƙarshen shine fa'ula mhm. bi fa'alal alfilu zut tajaridi aw fa'ala yati wa maksura ainin aw ala fa'ula bi fa'alal alfilu zut tajaridi aw fa'a- fa'ala yati wa maksura ainin aw ala fa'ula bi fa'alal alfilu zut tajaridi aw fa'ala yati wa maksura ainin aw ala fa'ula a sani gaba ɗaya ku cewa fili mujarradi iri biyu ne akwai wanda yake mujarradi ruba'i akwai kuma wanda yake mujarradi sulasi akwai mujarradi ruba'i akwai mujarradi sulasi fi'ili in dai ba harafin daɗe a cikinsa to ba yanda za a yi ya haura harafi hudu iyakarsa harafi hudu sai dai in akwai harafin ƙari a cikinsa kamar yadda kuma ba ya zamowa ƙasa da harafi uku in an ga ya zo ƙasa da harafi uku to akwai abin da aka shafe amma in ba shafe komai ba karancinsa ya zo harafi uku mafi yawansa kuma ya zo harafi hudu to shi wanda yake mai harafi hudun yana da awo ɗaya ne tak shi ne nuna zuwa gare shi da ya ce alfi'ilu fi'ili zutta jaridi wanda yake mujarradi yati yana zuwa bi fa'alala da fa'alala alfi'ilu din mubtada ne zutta jaridi na ati ne gare shi zu na ati ne ga alfi'ilu din ya ati kuma shi jumlar ita ce labari wannan jumlar a mahallin raf'a take ya ti fi'ili ne murari marfu'i da ramma muqaddara fa'ilin saramiri ne mustatiri jawaza shi kuma bi fa'alala jari da majrurin yara ta da shi ehem Ah, yana zuwa awan fa'alala shine kamar da haraja ko ba'asara ko kashara da sauransu awan fa'alala ya fi zuwa muta'addi amma kaɗan yakan zo lazimi a fi'ili wanda yake kaiwa ga maf'uli ya fi zuwa bisa awan fa'alala kaɗan ne awan fa'alala yakan zo wanda yake lazimi kamar irin su harfaja aishuhu harfaja aishuhu rayuwarsa ta yi yalwa ha da ha'i mai da harfaja aishuhu da ra da fa da jimi harfaja aishuhu rayuwarsa ta yalwata to wannan fa- ah, wato wa wannan fa'alala ce wadda take lazima amma ta zo muta'addiya ta fi yawa kamar da harajar hajara ya gangarar da dutse wannan dai shine awo guda ɗaya na fi'ili ruba'i mujarradi ba shi da na biyu iyaka awansa kenan aw ala fa'ala yakan zo kuma sulasi shi wanda yake sulasi mujarradi yana da auna auna guda uku akwai awan fa'ala fa'ala din nan ita ta fi yawa fa'ala kamar nasara kamar sh- ah, raraba kamar fataha kamar sa'ala kamar amara kamar akala kamar ƙara kamar da'a kamar ƙala kamar ja'a kamar sara duk wannan awan fa'ala ne duk wa'annan aune-aune ne dai na fa'ala fa'ala ta fi yawa a duk fi'ili sulasi in dai fi'ili sulasi ne to fa'ala ta fi zuwa wa makasura aini yakan zo kuma ya zamo aininsa shine harafi na tsakiya da kasara fa'ila kenan kamar shariba shariba ko fahima ko alima Ahan, ko fariha ko zamina ko bayira ko sawida ko harira duk wannan fa'ila ce mai kasarar aini au ala fa'ula au na uku kuma na fi'ili mai harafi uku wanda yake mujarradi wanda shi wannan awon shine na ƙarshe shine awon fa'ula kamar karuma ko fahuma ko ɗahura ko sharufa ko danusa duk wannan awo ne na fa'ula shi yasa aune-aunen guda uku ne na sulasi mujarradi ko dai fa'ala ko fa'ila ko fa'ula ruba'i ko mujarradi awo ɗaya ne gare shi shine fa'alala to wayannan su ke nan aune-aunen fi'ili mujarradi in dai fi'ili ne wanda ba daɗi a ciki to lalle zai zamo ɗaya ne daga cikin wayannan guda hudu in ruba'i ne dole ya zamo fa'alala don ba wani awo ruba'i mujarradi ba fa'alala ba in kuma sulasi ne to ko fa'ala ko fa'ila ko fa'ula misali idan muka dubi kamar surat sabbihi suratul a'ala fa'ala ta zo a cikinta sabbih isma rabbika sabbih isma rabbika al'ala allazi hal eh? halaka fa'ala kenan fasawwa wallazi kaddara sawwa wannan ba sulasi ne ba musa sulasi ne amma ba mujarradi ba an masa daɗi hakanan kaddara shi ma ba mujarradi ba ne hada shi ma fa'ala ce wallazi a harajar mara'a to wannan a harajar shi ruba'i ne sulasi ne mazidi fa ja'ala ja'ala shi ma dai fa'ala ce usa'an a hawa sannu ƙuri'uka wannan ruba'i ne sulasi ne aka yi masa daɗi falatansa ya marin na tan fa'ala ce sha'a fa'ila ce shayi'a ne asalin sha'a gashi a murarin ana cewa ya sha'u ya sha'u shayi'a ya shiya'u ne sha'a fa'ila ce ahem fa'ila ce innahu ya alamu ya alamu fa alima fa'ila ce ita ma innahu ya alamu jahara wa ma ya hafa shi ma dai fa'ila ce ko wani ya surka lil usra fa zakir in nafa'a shi ma sulasi ne mujarradi babun fa'ala nafa'ati zikira sai zakaru man ya hasha ya hasha ya marin sa yake hashiya fa'ila ce wa yatajannabu hal ashqa allazi yasla yasla ya marin yake saliya ne saliya akwai saladin amma ba wannan bane anan saliya ne marin wannan yasla fa'ila ce ya fa'alu yaslan naral kubra summa la yamutu ma yamutu fa ya marin yake wana awo ne kenan fa'ala ce mata ya mutu ana cewa kuma mata ya matu in an ce ya matu ya zama fa'ila ce in an ce ya matu to fa'ila ce in ko an ce mata ya mutu to fa'ala ce summa la yamutu ya la ya haya ya haya marin ya yake hayya fa'ila ce kad aflaha man tazakka wannan do ruba ɗaya aflaha ruba'i ne mai zidin sulasi ne ta zakka ko shi wannan harafi nawa ne shi a shi ta fa'ala ya zamo harafi nawa ne kenan biyar ne ko awon ta fa'ala ne kada fulamin ta zakka wa zakara zakara ko gashi fa'ala ce ko fasalla wannan mazidi ne bal tusiruna ruba'i ne wal akhiratu harun abka inna haza ba sauran wani fi'ili da ya rage a cikin sura ya ka dai fi'ilan kenan ko shi dai babin fa'ala ya fi yawa daga shi sai fa'ila sannan fa'ula fa'ula ita kaɗan ce ita tafi kankanta a cikin sulasi mujarradi fa'ula ta fi kankanta sai mu sake maimaita wannan baitin nan hali ne wayati hala kauni fi makasura ainin shi yasa makasura din abin nasabta ne bisa hali zaman wasu hali to alhamdulillah wannan abin da za a yi sai a duba daga suratul tini wato nisfi na karshe na qur'ani a duba a ga fa'ala daga nan wato daga tini har zuwa nasi fa'ala guda nawa ce fa'ila guda nawa fa'ula kuma guda nawa fa'alala ita ma in akwai ta a ciki guda nawa ce ba za a rasa samun ita ma fa'alala din ba sai dai ko ya zama ba ta da yawa kafin da kowanne dai fa'ala fa'ila fa'ula da kuma fa'alala to alhamdulillah Allah ba mu ganewa fada fa'ula din da farko in ya so fa'ala din ta koma da karshe bi fa'alala al-fi'lu zutta jaridi aw fa'ula yati wa makasura ainin aw ala fa'ala a ya zama fa'ala din ta koma daga karshe don ita ta fi yawa ta fara magana akan shi fa'ula din ne faramu min fa'ula luzan fil murari a shi dai fi'ili mujarradi gaba daya an ce awansa hudu ne ko akwai fa'ala akwai fa'ila akwai fa'ula akwai kuma fa'alala akwai fa'alala a nisbi na karshe na qur'ani fi'ili wanda yake mujarradi ya kai guda nawa tun daga watini zuwa nasi fi'ili mujarradi ya kai nawa a watini gaba daya guda nawa ne fi'ili mujarradi akwai halaka ko akwai halaka wadda ita fa'ala ce akwai radda ita ma dai fa'ala ce tunda asali radada ne shi yasa ma aka ce radada nahu to amana shi wannan ba sulasi ne ba ruba'i ne mazidi ne akwai kuma amila shi fa'ila ce ko to kazzaba bai ciki shi ma fa'ala ce ruba'i ne mazidin sulasi ne to laisa laisa ita ce ina za mu sata laisa fi'ili ce ko a wajen mafi yawan malamai duk sun tafi kan cewa laisa fi'ili ce to amma ita a ina take fa'ala ce ko fa'ila ko fa'ula to fa'ila ce ko to a shi yasa a gaba ɗayan dai surar fili mujarradi guda hudu ne ko da a halaka da radda da amila da laisa laisa ita daman fili ce wadda ba ta sarrafa ta sirifi baya shiga mata amma dai fa'ila ce to babin fa'ila ake sata to a suratu saboda abin idan sukuni ya zo mafi yawa daga kasara a koma kan sukuni ya fi yawa ya fi yawa ya zamo idan da a ce wato fataha ce to da la'alla sai a ce lasa da layasa ne sai a ce lasa amma da aka ce laisa shine ya dan nunar da cewa saboda kuma akwai ayisa ayisa to ake gani ita wannan ayisa din ko ita ce asalin laisa din ita ce daga gare ta ne aka samu ita laisa din to a sura ta biyu fa a wannan nisfin ita ce suratul alaki a ikira'a fili mujarradi sun kai nawa akwai ƙara'a fa'ala ce ko akwai halaka daman ya gabata gare mu a ba fa'ala ce ita ko sai kuma wanne ikira'a sun rika lazi halakal da wata ko sai ƙara'a ɗin da ikira'a wanda yake an kawo amrinta ne sai allama ita wannan ba ta daga ciki sai dai ya alam daga alima ko alima fa'ila ce ya gafa ya marinta yake daga shi ya sa fa'ala ce ra'a ga kuma ra'a ko to istagana ko wannan mazidi ne su dasi ne yan hafa ya marin yake na ha sallashi wannan mazidi ne fa'ala ce sai wata ra'a ɗin dai to kana fa'a ina take fa'ala ce ko saboda ya kunu ake cewa kana ya kunu a mara ita ma dai a fili a fa'ala ce ko sai wata ra'a ɗin sai ya alam wadda alima ce ko sai wata ra'a ɗin da yara da annan laha yara sai nasfa'an ya marin yake safa'a sai ya da'u ya marin yake da'a sai wata da'a ɗin sai tuɗi uku shi wannan ruba'i ne daga ada'a ne wasu yurfa ya marinsa yake sajada shi ya sa fa'alaci shi ya sa fa'alaci shi ya sa wato wannan yana nuna mana cewa ita fa'ala kamar ta fi yawan zuwa tun daga shi daga farawa mu fa'ala mun samu ta fi sha biyar amma sauran ba wanda muka samu biyar ma fa'ila bata kai bata kai biyar ba balle sauran to a sura inna anzalna fa akwai fi'ili sulasi wanne a sura inna anzalna akwai fi'ili sulasi Hmm? tanazzalul mala'ikatu tanazzalu ta tanazzalu ne tanazzala ta fa'ala ce shi yasa a ita surar inna anzalnahu ba fi'ili sulasi anzala ruba'i ne af'ala ne adara shi ma ruba'i ne af'ala ne murari'in sa yudiri ne yudiri ne a surar da take bin tafa lam yakun ita akwai sulasiye ko ga kana da farko lam yakunil lazina ga kafara ga kana ga kafara duk wannan sulasiyi ne to ga ata ta ce humul bayyana ata ko sulasiyi ne shi ma ya talu daga tala shi ma sulasiyi ne tafarraka wannan shi ta fa'ala ne humasiyi ne kutu shi kuma daga ata ne ruba'i ne shi ja'a shi shine sulasi ja'a ja'a ya ji'u ja'a daga wani babi ne fa'ala ce ko fa'ila fa'ala ce saboda ana cewa a murari in ya ji'u idan misali kamar zala da ake cewa ya zalu shine mun san cewa fa'ila ce zala zayyila ne asali ya zalu a murari in ya ziyalu ga wata amara dai umiru o ma umiru illa li ga abada wannan da shi ma zala ne dai zala amma wannan fa'ala ce zala ya zulu zalati shamsu lam tazuli shamsu wannan zalar fa'ala ce ita ba fa'ila ba ce amma zala ya zalu ita ce fa'ila ya fa'alu sai wata ka innal ladzina kafaru min ahli kitabi mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada halina fiha ulaikum sharrul bariya innal ladzina amanu bi salati sai amila ko akwai amila ulaikum harul bariya jazam da rabin janata ne tajrimin tata jara akwai jara ko tajari yayin akwai jara min tata lan har halina fiha abadan rariya ga akwai rariya ita fa'ila ce da raru ita ma dai fa'ila ce rariya din ce dai zalika akwai kuma hashiya ita ma dai fa'ila ce to a wannan sura ne mun samu fa'ila da dama amma dai ba su kai yawan fa'ala din da muka samu ba duk da haka mun samu fa'ila da dama amma ba su kai yawan fa'ala ba kuma har yau tunda muka tawo ba mu samu fa'alala ba sai la'alla sai ko mun zo iza zulzilat laro za mu samu zulzilat zalzala fa'alala ce ita zalzala fa'alala ce ita zulzilat laro zalzala fa'alala ce ita to wannan kenan sai wakacin ya taho sai dai ga wannan takardun kamar uwa ne ga kowane ilimi shi yasa za a ga kalmomi da yawa yana shigarwa za a ga kalmomi da yawa in ba kalmar da ba ta sarrafa ba kamar harafi ko kuma suna wanda yake jamidi ne ko fili wanda yake jamidi to kowace kalma za a ga tasirifi ya shiga masa tasirifi ya shiga masa kamar a wannan tambayar da aka yi a ilmul aruf misali bisalin ilawa dil aqiqi kasibu فرم من فعل رزا في المرارع وافتهم مورع الكسر في المبني من فعلا فرم فرم فرم ما يفي فرم من فعل الزم في المرارع وافتهم مورع الكسر في المبني من فعلا فرم من فعل الزم في المرارع وافتهم مورع الكسر في المبني من فعلا فرم من فعل الزم في المرارع وافتح مورع الكسر في المبني من فعلا فرم من فعل الزم في المرارع وافتح مورع الكسر في المبني من فعلا فرم من فعل الزم في المرارع وافتح مورع الكسر في المبني من فعلا يسني كفاء cewa fi'ili wanda yake mujarradi yana da auna auna guda hudu yana zuwa da awan fa'alala wanda shine ake kira ruba'i mujarradi ruba'i mujarradi yana da awo daya shine fa'alala yana kuma zuwa da awon fa'ula yana zuwa da awon fa'ila yana zuwa kuma da awon fa'ala wannan guda uku su ne sulasi shi yasa fi'ili mujarradi ko dai zama ruba'i ko ya zama sulasi ruba'i shine mai harafe hudu sulasi ko mai harafe uku to shi wanda yake ruba'i mujarradi awansa guda ɗaya ne kawai fa'alala wanda yake sulasi mujarradi ko shi yana da auna auna har guda uku yakan zo da awan fa'ula yakan zo da awan fa'ila yakan zo da awan fa'ala to saboda zamowar ita fa'ula ta fi kankanta ita ce kaɗan a ciki shi yasa sai aka fara bayani a kanta ita ce kaɗan kuma ita ce bayanin ta yake kaɗan saboda ba ta sabawa hali ɗaya ne kawai da ita shi yasa aka yi magana a kanta ya fi sauki to sai aka fara kawo magana a kanta aka ce ilzam ka lizimta a ramma ramma fil murari a cikin murari'i fi'ili murari'i min fa'ula daga dukkan wani fi'ili da marinsa yake bisa awan fa'ula duk fi'ili wanda marinsa yake awan fa'ula ne to murari'in yana zuwa bisa awan ya fa'ulu kamar kasura ya kasuru ko karuma ya karumu ko sharufa ya shurufu ko ɗahura ya ɗahuru ko danusa ya danusu a fa'ula dai ko yaushe murari inta ya fa'uli ne ba inda aka ji larabawa sun ce fa'ula a murari suka ce ya fa'alu ko suka ce ya fi'ilu duk fa'ula murari inta ya fa'uli yake zuwa shi yasa a wannan an gama magana akan ita fa'ula duk inda fa'ula ta zo murari inta ko zai zamo ya fa'ulu ne to waftaha maure alkasari za a shiga magana akan fa'ila wadda ita ce take min fa'ula a yawa wato ta fi fa'ula yawa amma bata kai yawan fa'ala ba ita fa'ila ta fi fa'ula yawa amma bata kai yawan fa'ala ba to yace wafta ka fatahanci kai fataha ga maure alkasari gurin da yake da kasara shine aini harafi na tsakiya fil mabniyi a cikin dukkan wani fi'ili wanda yake an gino shi min fa'ila daga fa'ila fa'ila ita kuwa murari inta ya yake zuwa yana zuwa da ya alu ne fa'ila ya fa'alu ake cewa kamar yadda fa'ula ake cewa ya fa'ulu to fa'ila ko sai a ce ya fa'alu sai dai ita akwai wa'yansu wanda aka fitar su ne za mu ji a baitoci guda biyu masu zuwa akwai wanda yake zuwa murari in nata bisa ya fi'ilu ko ya fa'alu akwai kuma wanda ma yake zuwa bisa ya fi'ilu kawai to baitin da zai zo nan gaba za a faɗi wanda yake zuwa da fuska biyu ya fa'alu ko ya fi'ilu mai bin sa kuwa baitin da yake gabansa kuwa za a faɗi wanda yake zuwa da ya fi'ilu kawai ma ya faɗi murari in fa'ila wanda yake zuwa bisa ya fi'ilu kawai a wannan dai baitin kenan sai mu sake maimaita shi ki shine mu duba tun daga suratu dariki har zuwa suratu nasi ya zama surori talatin kenan ko sura guda talatin daga suratu dariki har zuwa suratu nasi mu duba mu ga a ciki akwai fa'ilin da yake ya zo daga fa'ula akwai fa'ula da yake ta zo in murari'i ne mu kawo marinta in mari ne mu kawo murari'i sannan kuma mu fidda wanda yake sun zo bisa fa'ila fa'ila wadda yake murari'inta an ce ya fa'alu ne
fa'ila duk da ta zo tun daga wasama'i waɗariki wasama'i waɗarik wa ma'adara kamar ɗara har zuwa suratun nasi surori talatin kenan ko surori talatin da fa'ila ya fa'alu a cikin wa'annan surori in an samu fa'ula ya fa'ulu ita ma a fidda ita fa'ila ya fa'alu to alhamdulillah sani fihi min hisib ma wa zirta wa hirta ni in ba istawlihi ibis wa hila وجهان فيه من حسب ما وجرت وهرة إن بئست استوله بسوهلا وجهان فيه من حسب ما وجرت وهرة إن بئست بئست بئست بئستوله بسوهلا وجهان فيه من حسب ما وجرت وهرة إن يئست بئستوله بسوهلا وجهان فيه من حسب ما وجرت وهرة إن بئست استوله بسوهلا والهان فيه منه سما وجرت وهرة إما استولي بسوهلا to an faɗa a baya cewa shi sulati fi'ili wanda yake mai harafi uku wanda yake mujarrabi ba a masa ƙarin komai ba yana da auna-auna guda uku akwai fa'ula akwai fa'ila akwai fa'ala fa'ula an faɗa ita tafi kankanta kuma ita ce take da tsari ɗaya koyaushe shi yasa aka fara gabatar da ita farramma min fa'ulal zamfil murari ko yaushe murari in fi'ilin da yake ya zo bisa fa'ula marinsa ya zo bisa fa'ula to yana zuwa ne bisa yaf'ulu lalle lalle lalle yana zuwa bisa yaf'ulu to kuma shi fa'ila fa ita an faɗi cewa tana zuwa bisa yaf'alu ne fa'ila murari inta yana zuwa bisa yaf'alu to amma sai ya zamo an fidda wa'yansu fi'ilai kamar guda goma sha bakwai wanda fa'ilance amma ba lalle murari inta ya zo bisa ya fa'alu ba a cikin sha bakwai dinnan akwai guda takwas wadda su takwas dinnan murari in yana zuwa da fuska biyu ko dai ya zo bisa ya fa'alu ya zamo bisa kiyasi kenan ko ko ya zamo ya zo bisa ya fi'ilu ya zamo shazzi kenan ya zo shazzi kenan su fi'ilai guda takwas fa'ila ne amma murari in su ta ya zo ya fa'alu ko ya zo bisa ya fi'ilu to akwai kuma guda tara wanda su fa'ila ce amma murari in yana zuwa bisa ya fi'ilu ne to a wannan baiti ya faɗi wanda fa'ila ce fa'ilar da yake murari inta yana da fuska biyu ko ya zo bisa ya fa'alu ya zo bisa asali kenan bisa kiyasi ko ko ya zo bisa ya fi'ilu ya zo shazzi kenan ita fa'ilan nan da mafi yawa filin da yake ya zo bisa awon fa'ila ya fi zama wa lazimi amma yakan zama muta'addi din ga irin su alima shariba fahima duk fa'ila ce amma kuma muta'addi amma yakan zo mafiya ya fi zuwa lazimi kamar saboda duk abin da yake ya shafi aibi ko rashin lafiya ko abu sodowa ya fi zuwa daga babun fa'ila ko launi kamar bayura ko sawida ko hamira duk wannan filai ne wanda suke lazimi ko aniya wanda yake ya shafi aibi kenan ko rashin lafiya aniya to duk irin wannan su sukan zo lazimai ne amma kamar fahima alima shariba su wannan duk muta'addai ne ga su kuma duk daga babin fa'ila ne a duk daga babin fa'ila ne to a wannan dai baitin an faɗi guda takwas ɗin da suke zuwa da fuska biyu shine ce waje hani fihi akwai fuska biyu a cikin sa ne hisib daga hasiba hasiba to a ce a murari in ya hasibu ko ya hasabu ana cewa ya hasibu ko ya hasabu ya hasibu annama lahu a kira'ar mu a kira'ar natu saboda an ce larabawan hijaz suna cewa ya hasiba ya hasibu ne wasu makarantan kuwa su ya hasabu ya hasabu anna malahu hasiba akwai fuska biyu a murari'inta ko a ce ya hasibu ko a ce ya hasabu in an ce ya hasibu a murari in an tashi kawo amrin sai a ce ihisib in kuma an ce ya hasabu sai a ce ihisab saboda koyaushe amri daga murari'i ake fidda shi koyaushe fi'ili amri daga fi'ili murari'i ne ake fidda shi a shafe harafin murari'ancin sannan kuma a gina shi bisa abin da ake wa murari'insa jazama da shi ma'a wagirta tare da mini hisib daga hasiba ma'a wagirta daga tare da wagira wagira sadaruhu wa gira sadaruhu da wayoyi da gaini da ra wa gira sadaruhu zuciyarsa ta cika da fushi ko damuwa to ana cewa yaugaru ko ya giru a murari'in yaugaru ko ya giru ko ya zo fa'ila ya fa'alu ya zama kiyasi kenan ko fa'ila ya fa'ilu ya zama shazzi wahirta hakanan wahira sadaruhu da wagira da wahira duk ma'anarsu daya zuciyarsa ta cika da fushi ko ta cika da kulli tana cewa wahira yauharu wahira sadaruhu yauharu ko wahira yahiru ana cewa wahira yahiru ko wahira yauharu a hakanan kuma in'im daga na'ima na'ima ya ni'imtu ana cewa yan'amu ko yan'imu hakanan kuma daga ba'isa ana cewa ba'isa ya bi'isu ko ba'isa ya ba'asu ba'isa wato ya zamo cikin hali mummuna ba'isa hakanan kuma ya isa ya yanke kauna ana cewa ya yi asu ko kuma ya yi isu inna yanke kauna akwai ya isa wanda malamai suka ce ma'anarta ya alima to ita wannan murari'in koyaushe yana zuwa bisa ya fa'alu ne ya yi asu kamar misali afalam ya asil lazina amanu aka ce afalam ya alamin lazina amanu wa afalam ya as fa ma'anahu ladaihim ya alamu wa ya tabayyan lugatul nahai sai kuma waliha waliha wato zuciyarsa ta shiga da ta cika da so ya zama ya dimauce ko ko wani abu ya ɗauke masa zuciya hankalinsa ya tafi to waliha waliha